أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna biyu ko uku biyu biyu go biyu ga watan rabi'il awwal hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wadda ta yi daidai da tara ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zoo road a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin muqaddimatul iziya na babban malami abul hassan ashadili rahimahullah inda muke bin sharhi nan na littafin fatuhu rabbil bariya na doktor muhammad mansur sokoto hafizahullah wannan kuma shine darasi na 66 ko darasi na 66 a cikin wannan littafi darasin da ya gabata mun tattauna akan sallar duha walaha inda muka karanta menene hukuncin sallar walaha malam yace malamai sun karu juna sani game da sallar walaha bisa zantuttuka har guda shida sai dai wanda ya fi kusa da nassi a cikin maganganun malamai ko sabanin nasu shine abu uku mazhabi na farko suka ce mustahabbi ya ce ita sallar walha dinnan mustahabbi ne yin ta wannan shine ra'ayin jumhur malamai na biyu kuma suka ce an so a yi ta ne wani lokaci kuma wani lokaci a batta kai ya zamto Allah zumce ta kullun sai an yi a wani lokaci a yi wani lokaci kuma a daina yi wannan shine mazhabar hanabila sannan akwai ainihin wato mazhabi na uku su kuma suka ce kwata-kwata ma ba a shar'anta yin sallar walaha ba sai in akwai wani dalili kamar misali mutum yana yin sallar dare sai zamto sallolin daren sun kubce masa to zai iya yin salatu duha in gari ya waye da sauran dalilai makamantan irin waɗannan to mun tattauna akan haka har kuma muka ji dai zancen da ainihin wato ya furin jaye wanda malam ya karkata a kansa shine maganar jumhur ra'ayin farko ko to sannan mun tattauna game da lokacin ita sallar walaha din nan inda malam ya ce tana farawa ne daga ɗagowar rana tana kuma ƙarewa ne daidai lokacin da aka karhanta yin sallah dab da zawalin rana wannan shine lokacin da ya fi amma a lokacin yinta amma lokacin da ya fi lokacin ta mafifici shine a jinkirta ta har zuwa lokacin da rana za ta fara zafi wannan shine lokacin walaha wanda ya fi falala a ɗan bari irin sha ɗaya sha ɗaya da rabi ɗin nan rana ta ɗan fara zafi to a lokacin yinta ya fi falala adadin rakawo'inta shi ma dai ba saɓani tsakanin waɗanda suka ce mustahabbi ne yinta wato cewa mafi ƙanƙantar rakawo'inta shine raka'a biyu sannan ainihin wato sun ƙaru juna sani game da mafi yawan raka'o'inta an samu mazhabobi har guda uku akan haka mazhabi na farko suka ce mafi yawan raka'o'inta raka'a takwas mazhabi na biyu suka ce mafi yawan raka'o'inta raka'a goma sha biyu mazhabi na uku suka ce babu iyaka ga adadin raka'o'inta ka yi har sai ka ji ka gaji ina fata an gane to yau za mu tashi sabuwar gaba inda mala ya ce tahiyatul masjid qala al muallif rahimahullah yace gaisuwar masallaci shine tahiyatul masjid qala al musannif wa tahiyatul masjidi gaisuwar masallaci wa hiya raka'atani ba zuwa zaka ka ce masallaci ina kwana ba ko ina wuni masallaci ko salamu alaikum masallaci shi sa sai ya ce in baka san me ake nufi da gaisuwar masallaci ba wahiya raka a tani wasu rakawo'i ne guda biyu da mutum in dai ya shiga masallaci zai yi su kabala an ya jilisa kafin ya zauna wala ta futu kuma ba sa wucewa bil julus dan mutum ya manta ya zauna ko kana zaune kayi awa daya a masallaci can sai ka tuno kana zuwa fa zama kai baka yi su ba to sai ka tashi ka kawo su li amrin nabi sallallahu alaihi wasallam bihi ma sabida annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da su fi hadith abi qatada radiyallahu an a hadithin abi qatada Allah ya kara masa yadda annahu sallallahu alaihi wa sallam qal manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idza dakhala ahadukumul masjida idan ɗayan ku ya shiga masallaci fala yajlis kada ya zauna hatta yusalli raka'ataini har sai yayi sallah raka'a biyu wannan hadithin yana magana akan tahiyatul masjid wannan hadisi ne wanda imam al-bukhari ya fitar da shi hadisi na 1167 imam muslim hadisi na 714 wa yusalliha yace mutum zai sallace ta walau jalasa koda ya zauna li hadisi jabir na radiyallahu an saboda hadisin jabir Allah ya kara masa yadda qala yace jaa sulaykul gatfani wani sahabi da ake kiransa sulaykul gatfani ya zo yawmal juma'ati ranar juma'a wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya khutubu alhalin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana yin huduba fajalasa sai ya samu guri ya zauna faƙala lahu sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce da shi ya sulaiku ya kai sulaik kum farka raka'atayn tashi kai sallah raka'a biyu thumma qala sannan daga nan sai annabi ya ce idza jaa ahadukum yawmal jum'a idza jaa ahadukum yawmal jum'a idan ɗayan ku ya zo ranar juma'a wal imamu ya khutubu alhalin liman yana huduba falyarka rak'atayn yayi sallah raka'a biyu wal yatajawwaz fihi ma ya takaita su tunda ya riga ya tara an fara huduba to kar ya ja su su tsawo sai ya yi su a takaice na ba ta gane to kaga wannan yana nuna har ana hudu ba man ka zo masallaci sai ka yi wannan ana nuna maka cewa ko da ka zauna din to ka tuna su zaka tashi kai kaga sulaik ya shigo yana zuwa ko dai ya manta ko kuma ya dauka in ana hudu ba ba a yin su sai ya samu guri ya zauna amma ka duba muhimmancin gaisuwar masallacin nan annabi ya katse hudu ba ya fuskanci sulaiku ya ce ya kai sulaiku na ga da ka zo zama kai ba kai sallah raka'a biyu ba ta gaisuwar masallaci tashi kai sallah raka biyu daga nan ma kuma sai aka bar topic din da ake hudu ba kansa sai ya dawo akan maganar daga yanzu duk wanda ya zo masallaci a cikin ku to kada ya zauna har sai yayi sallah raka biyu gaisuwar masallaci shi yasa da yawa cikin malamai suka ce su wayannan gaisuwar masallacin ba ruwansu da an hana nafila lokaci kaza ba sa ciki an fahimta akwai lokutan da annabi ya hana yin sallar nafila a ciki to banda tahiyatul masjid su tahiyatul masjid din nan suna daga cikin nafil fili zawatul asbab su kan ko da yaushe in zaka shiga masallaci sau ɗari a rana to duk lokacin da ka shiga ba za ka zo in dai zama za ka yi sai dai wani abu za ka ɗauka ka fita ko kuma wucewa za ka yi amma in dai za ka zauna a'a wani mitin aka kira masallaci to ka shiga da alwalaka yawanci za ga in ba sallah aka mutum ya je yi ba kawai in za a yi wata tattaunawa ko za a yi mitin ko za a yi lacca kawai kenan kawai mutum sai shiga ya zamansa a'a ko da ainihin ba sallah ce ta kai ka ba wata tattaunawa aka kirawa aka ce gurin da za a tattauna a masallaci ne to ka shiga da alwalaka sunan wata mota shiga da alwalaka to sai ka shiga da alwala na fata gane ko kuma ainihin wato a'a karatu ake yi a masallacin ko wata muhadara ake yi a masallacin kuma ya zamto ainihin wato ko kuma mutum kawai ya shiga masallaci don ya zauna ya karatu ko ya zauna ya nazari ko ya huta ko wani abu mai kama da haka to in dai ya shiga kada ya zauna sai ya yi sallah raka biyu wannan hadithi imam al-bukhari ya rawaito shi hadithi na 888 imam muslim hadithi na 875 salatul qiyam wannan a takaice kenan wannan ita ce gaisuwar masallaci ba a ja wani dogon bayani ba hadithi ya gama bayani a kanta in ka shiga kakka zauna sai ka yi ta ko ka manta bata ko ka manta ka zauna bata kubuce ba in ka tuna zaka tashi kai salatul qiyam sai kuma sallar tsayuwar dare tsayuwar dare qala al-musannif mawallafin littafi yace wa qiyamu ramadan wato raya watan ramadan da sallah wa huwa thalathun wa ishiruna raka'a shine raka'a ashirin da uku bi shaf'i wal witr har da shafa'i da wutiri kaji raka'a ashirin su ne tarawihi ko qiyamul layl raka'a uku kuma shine wutiri ina fata an gane eh kai ma anan ai ba sai a Saudiya ba anan ma zaka iya yi yu'addu qiyamu ramadana min a'zamil ibadat ana kirga wato ƙiyamu ramadan na fulfulin da ake yi don raya watan ramadan ana kira kidan yasu ana kirga su min a azamil ibada daga cikin manya-manyan ibadu allati ya taƙarrabu bihal abdu wanda bawa zai samu kusanci da su ila rabbihi zuwa ga ubangijinsa fi shahar ramadan a cikin watan ramadan قال الحافظ بن رجب رحمه الله alhafiz ibn rajab alhambali Allah ya masa rahama ya ce wa alam ka sani annal mu'mina lalle shi mumini ya ji tami'u lahu fi shahar ramadana jihadani wasu jihadi ne gwagwarmaya ce guda biyu da jihadi suka tattaru ga mumini a cikin watan ramadan an fahimta ko linafsihi wato jihadani linafsihi ma'ana annal mu'mina يجتمع له في شهر رمضان جهادان لنفسه wasu jihadun nafs gwagwarmaya da zuciya da yaƙi da zuciya da jihadin nafs su ne suka tattarar wa mumini a cikin watan ramadan har guda biyu jihadun bin nahar jihadi da rana bis al-siyam akan yin azumi wa jihadun bin laili da kuma jihadi da daddare alal qiyam akan tsayuwar dare abu biyu ne ya haɗu jihadi ne guda biyu kowanne sai an yi gwagwarmaya ka yi azumin irin wanda Allah yake so yanda manza Allah ya koyar sai ka yi da gaske ba kawai daina ci ko daina sha ba da ka kuma tashi bayan ka wuni da azumin jiki ya yi yaushi ya yi rauni kuma ka samu chemical energy ka kuma gaji a ce kuma tashi kai kiyamun laili to wannan shi ma wani jihadin ne na zuciya shi ma sai an yaƙi zuciya shi yasa za ga galibi mutane sai su nemi wani masallaci sharp sharp kaji ita ma sallar sharp sharp a wani masallaci can muke shaf shaf yanzu nan sai abin nan kaji sallar shaf shaf shi aljannan ma da shaf shaf yake so ya shiga aljannan an fahimta yake cewa faman jama'a baina hadainil jihadaini duk wanda Allah ya taimake shi ya hada waɗannan jihadi guda biyu wa waffa bi huquqihima ya cika haƙoƙinsu wa sabara alaihi ma yayi haƙuri a kansu wa fiya ajaruhu bi gairi hisab za a cika masa ladansa ba lissafi ba zancen za baka lada ɗari ko lada dubu ko lada miliyan ba a'a za a cika wa mutum ladansa babu lissafi in dai mutum Allah ya taimake shi wannan jihadin jihadin rana kayi kayi azumi kuma baka yi wa azumin ka rauni ba kayi azumi irin yadda Allah yake so sannan da daddare kuma ka tashi ka raya wani bangare na dare da sallah to shine kayi jihadin guda biyu matukar kayi su ka cika hankokin su kayi hakuri akan yin su to za a cika maka ladanka babu lissafi ka koma cikin lataiful ma'arif shafi na 183 zaka ga wannan bayani wa rawal bukhari wa muslim imam al-bukhari ya ruwaito hadisi da imam muslim من حديث بن من حديث ابي هريره رضي الله عنه حديث ابي هريره الله يدد شي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا الله صلى الله عليه وسلم يتي من قام رمضان duk wanda ya tsayuwar watan ramadan ya raya watan ramadan da tsayuwar dare imanan yana da imani wahaci sabon yana mai neman lada gofira lahu ma taqaddama min dhanbihi an gafarta masa zunubansa da suka gabata wannan hadithin imam bukhari ya fitar da shi hadithi na 37 imam muslim hadithi na 759 wa ya ta'akkadu istihbabu qiyamihi jama'atan an karfafa san yin wannan kiyamun laili din a cikin jam'i ma al'imam tare da liman tare da cewa kai kai kaɗai ma akwai falala amma an ƙarfafe ka akan mustahabbancin ka yi wannan kiyamun ramadan din tare da liman li haditha abi dharrin radiyallahu an saboda hadisin abi dharrin Allah ya kara masa yadda anin nabi sallallahu alaihi wasallam qal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man qama ma'al imam duk wanda ya tsayuwar dare tare da liman ya yi ƙiyamun layin tare da liman hatta yan sarifa kuma ya yi haƙuri ya bi liman har liman ya sallame a sallah aka gama sallah ko tiba lahu ƙiyamu laila za a rubuta masa ladan ya yi tsayuwar daren duka an fahimta kar ka yi biyu ko hudu ko shida tare da liman kawai ka sa takalmin ka tafiya ka a ka yi haƙuri ka zauna har liman ya gama sallah kaf ya sallame ya juyo to za a rubuta maka ladan kayi kiyamun lailin gaba ɗayansa wannan hadithi ne wanda imamu tirmidhi ya fitar da shi hadithi na 806 shek albani ya inganta shi a cikin sayo sunan tirmidhi a hadithi na 646 adadu raka'atiya ita kiyamun lailin dinnan nawa ne adadin raka'o'inta wa amma adadu raka'atiha fala hadda lahu alal asahi mala yake cewa amma game da adadin raka'o'in ƙiyamun laili ko adadin raka'o'in ainihin wato a tarawi fala hadda lahu ba su da iyaka alal arjahi bisa zance mafi rinjaye zance akwai sabanin malamai wasu sun ce akwai adadi kaza za a yi ko kaza za a yi amma sai malam ya ce bisa zance rajihi ba iyakance adadin raka'o'in ba kuma wannan zancen shine mafi inganci لحديث سبيد حديث صلاة الليل مثنى مثنى صلى الدري بيبيو بيبيو تشي kaga ba ma iyaka ba a bibiyu bibiyu nan zaka iya raka ɗari ma salatul layl sallar dare matna matna bibiyu bibiyu ce kai biyu kai sallama kai biyu kai sallama ka tashi kawo biyu kai sallama kuma yin biyu kai sallama fa'iza kashiya a hadu kuma subha mutum yana ta biyu yana sallama idan ya ji tsoron alfijir zai keto salla raka'atan wahida sai ya raka'a ɗaya tutiru lahu ma qad salla sai ta zama wuturin abin da ya sallata an faɗa adadinta wani kila tun karfe sha biyu ya tashi kaga akalla yana da wajen awa hudu kafin ko awa uku kafin a yi sallah asuba ya tashi sha biyu kaga ɗaya biyu uku hudu akalla yana da awa hudu kuma ya zamto akwai nishadi sallar yake so ya tayi raka nawa zai zai da yawa ko to sai ya tayi ya tayi in ya ga alfajir ya kusa ketowa to sai kuma ya raka a daya wannan raka ɗayan sai ta zama wutiri wannan hadisin imam abu dawud ya fitar da shi hadisi na 1326 walakin al afdalu sai dai abin da ya fi falala al iktisaru ala ihda ashar raka'a ka takaita akan raka'a 11 أو ثلاث عشر ركعة ko raka'a sha uku limudawamatin nabi sallallahu alaihi wasallam alaiha saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya dimanci yin haka kama tufiduhu riwayat kamar yadda ruwayoyi suke fa'idantarwa suke nunawa an ummul mu'minina aisha ta daga uwar mu'minai aisha Allah ya kara mata yadda bal qalat radiyallahu anha bal ma radiyallahu anha na aisha ta ce ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشر ركعة من زن الله صلى الله عليه وسلم العادة بايا قارا وأتكين وتر رمضان كو أوان رمضان أكر ركعة قوم شادا نفتان غاني wancan hadithin na farko ibn hibban ya fitar da shi a cikin sahihin littafin sa hadithi na 2431 shi kuma hadithi na biyu imam bukhari ya fitar da shi hadithi na 1909 imam muslim hadithi na 738 wa hadithu ha sai malam ya ce wannan hadithin nana na aisha cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance yana karawa a cikin watan ramadan ko wani watan ramadan akan raka'a sha ɗaya ba ya ce la ya ƙatazi wujubar taƙayyudi bi hadal adad ba yana hukunta wajabcin iyakance wannan adadin ba ne hadithin na na'isha ba yana nuna wajibi ne sai ka taƙaita a kan raka sha ɗaya ba ba haka yake nuna ba an bayan ja li'annahu fi'ilun domin cewa ta shi dai haka yake baya karawa fi'ilun aiki ne akwai bambanci tsakanin qaul da fi'il li'annahu fi'ilun domin wannan annabi ne yake yin haka aikinsa ne wal fi'lu la yadullu ala al-wujub shi ko aiki baya nuni akan wajabci ina ba ta gane ka koma cikin almuguni na ibnu qudama mujalladi na biyu shafi na 604 da al-majmu mujalladi na 4 shafi na 32 wa qad sallaha sahabatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam domin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun sallaci qiyamul layl din nan 20 raka'a raka'a 20 bi imamati ubayi bin ka'ab a ƙarƙashin limancin alaran magangaren kafu gwani ubayi bin ka'ab Allah ya ƙara masa yadda radiyallahu anhum ajma'in kama rawahu malik fil muwatta kamar yadda imam malik ya ruwaito wannan hadithin a cikin muwatta wa ikhtalafa fihi fi'lu salaf wa ikhtalafa fihi fi'lu salaf haka aikin magabata ya saba a cikin wannan matsala وللفقهاء فيها أعداد زائدة على هذا malamai fukaha suna da wani adadi ɗoriya akan wannan ma akan 20 ɗin kuma kaga inda sahabbai su ya kamata su fi kowa fahimtar cewa annabi ya ce kuma ya tsaurara ya wajabta cewa kar a wuce akan sha ɗaya na ba ta gane amma su karan kansu hadithin da na na'isha ta kawo ba su fahimci ana nufin a takaita iya sha ɗaya ba shi yasa sukan kai har raka ashirin kuma da wahala ka fi su fahimta ko yawa suna yin harraka a ashirin tare da cewa ga hadisin na na'isha sun san shi cewa annabi baya kara a raka a goma sha ɗaya ko sha uku amma wannan aiki ne na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda baya nuni akan wajabci wannan biyu sallallahu alaihi wasallam kada yusalliha ihda ashara raka'a kuma kai da kake ta ce a raka'a sha ɗaya raka'a sha ɗaya bari ka ji yanda yake sha ɗaya kai in ka tashi yin shaɗayan ka haka kake yi wannabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalliha ihda ashar raka lalle yana sallatar qiyamul layl ko tarawih raka 11 walakinahu kana yudiluha jiddan sai dai fa shi annabi sallallahu alaihi wasallam doguwa yake tsawaita ta yake sosai hatta kana yastawibu biha ammatal layl kai har yakan game gabaki ɗayan dare da ita in ya fara ta wani lokaci sai dabda alfujir zai gama haka kake sha ɗayanka raka a sha ɗayanka da kake mudhammatan allahu akbar to ka game wannan mudhammatan fa bi ayya la rabbikuma tukadziban allahu kamata yi raka ɗari allah to ba ta da tsawo ai tunda ba ta da tsawo shikenan dama ko dai karatun yayi tsawo raka'o'in su karanta ko kuma karatun ya gajarta rakawoyin su yawa haka ake amma kai guda biyun duk ba kowanne ba lada ba la'ada eh kai ba ka yi doguwar ba ballanta za a ce eh ka yi koyi da annabi ka takaita a raka'a sha ɗaya amma dogwaye kai wanda akalla masallacin ka duk wannan yan mazhabar sha ɗaya ba ƙari ɗin akalla an zo ana awa uku ana yi kai yanzu in ka zo kai wa mutane awa uku wani ya tafi Allah ya uda zai kuma dawowa kuma yana cikin wanda ya ce a ka a wuce akan sha ɗaya an fahimta ko yana game kusan gaba ɗayan daren yana yin wannan raka a sha ɗayan bal fi ihidan layali kai a ɗaya ma daga cikin darare allaci sallafi hannabi sallallahu alaihi wasallam salatal qiyam wadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar qiyamul layli bi ashabi da sahabbansa lam yansarif min as-salati bai gama sallar ba illa qubayla tulu'il fajr sai dab da ketowar al-fajr raka sha ɗayan ce da hakan za ka yi sha ɗaya babu laifi Allah ya saka da alheri amma ka ji yadda aka yi sha ɗaya sai ka yi su masu tsawo na ba ta gane da haka duk masallacin da suke raka'a sha ɗaya ko sha uku to sai su dinga yin su da tsawo shi sa haka kamar saudiyan da ake magana kaga suna yin raka a ashirin wannan limamin zai raka a goma wannan ya raka a goma kaga akalla ya an daɗe ana yi duk da cewa ba su da tsawo ina ganin ban dai sani ba ko sumuni suke koya suke abin nan ɗinsu amma ina zaton kamar ko izu biyu da rabi suke ne kullum ko ba wanda ya kiyaye izu biyu da rabi ne ko an fahimta ko hatta khashiya ashabuhu har sai da sahabbansa suka ji tsoron an ya futa humus sahur kan sahur ya kubce musu to amma kai kaga babu wani abu da zai faru dan an kibin ka sallah shi ko yanzu in ka kibin annabi sallah to wa za ka bi sallah shi yasa duk tsayinta dole a daure dole a yi haƙuri a tsaya na fata gane wa kana min hirsi sahaba yana daga cikin kwaɗayin sahabbai annahum la yastadilunaha su ba sa tsawaita tasu sallar fara'a ahlul ilmi sai malamai suke ganin annal imama liman iza aqala idan zai tsawaita ila hadal haddi in yace zai dinga tsawaita wa mutane har irin wannan iyakar da annabi yake yi to gaskiya shakka zalika alal mamumina hakan zai wahalar da mamu masu bin sallah imanin mu da na sahabbai ba iri ɗaya bane da haka wani liman yace zai ɗauko can fomular ya apply ɗinta a yanzu zai yi raka'a sha ɗayan amma zai yi su dogwaye mutane sun zo tun wani ma kila ɗan buɗe bakinsa ya ajiye sauran abincin mai nauyi yana tunanin sai ya koma a zo a ja sallah har sai dab da ketowar alfijir ana mutane suna tsoron ma ainihin wato ana tsoron sahur zai iya kubca sai dai in mutum ya san daga nan aljanna za shi ko wa rubbama adda zalika ila tanfirihim kuma in ka ce zaka dinga tsawaita mutane musamman yanzu mutane ba a nitsake ba ka duba duk kowane bangare in ka je za ka ga akwai akwai al'amura sun sha kan mutane in karatu yan makaranta kaje haka in ofisoshi kaje haka kasuwa in kaje haka duk maza haka mata haka sabi da haka yanzu mutane za a ga ba sa son bata lokaci ba sa son tsawaitawa shi ne aka fito da wannan kalmar ta sharp sharp kuma ka lura duk yadda za ka ja hankalin mutane inda akwai masallaci sharp sharp ya fi kowa kwastomomi har da waɗanda duk suna fahimci wannan karatun su ma duk rayuwar tasa kowa ya zama shaf shaf da haka su ma ya gansu nan suke zuwa su makale shaf shaf mutum ya abin nan shi yasa duk masallatai irin wanda sai kamar sallar juma'a duk waɗanda yanzu sai irin karfe biyu karfe biyu da wani abu din nan to sai dai irin wato tsofaffin kwastomominsu na fata an gane amma ina gaya maka in ba haka ba za ga duk gaba da irin wannan a ce sallar juma'a sai bayan karfe biyu ballantana a ce ta doshi karfe uku na fata an gane al'amuran rayuwar ne da yadda al'amura suke tafiya ya sa duk kowa kusan a ruɗe yake don kowa al'amura sun masa yawa wa rubba ma adda zalika ila tanfirihim dan haka in ka ce zaka tsawaitawa ainihin wato mamu irin wannan irin waccan tsawaitawar to wannan zai iya bayuwa zuwa ga korarsu ma maimakon ma masu dan kwaɗayin su zo ɗin masu ɗan yi sallar to in suka ga kowane liman gasa musu aya yake a hannu ta hanyar tsawaita musu to wannan sai ya sa mutane kuma su fara ƙauracewa gurin sallah fara'au annal imama yukhaffifu min alqira'ati shi sa su malamai suke ganin to liman ya sassauta min alqira'ati ya sassauta karatun wa yazidu fi adadin raka'at in yaso sai wa mutane hikima fikihun limanci kenan da yawa limamai ba su da fikihun imama ba fikihun imama kaga maimakon wancan a tsawaita din to sai a ƙara adadin rakawoyin wanda wannan karatun da ake so a yi in aka matse rakawoyin aka takaita su to karatun zai yi tsawo mutane za su gaji da yawa wannan zai sa mutane su ji ba su da nishadin zuwa gurin sallah sai su dinga guduwa amma aka ce da ka zo ka dan tsaya kan kafa ka ta fara irin munjiriya din nan an yi ruku'u ko an dago kan ka ce mai an yi sallama an kuma miƙiya sai ga cikin nishaɗi kayi raka a goma sha biyu sha uku sha sha hudu sha sai ga an yi da kai da yawa to wannan yana daga ciki kamar yadda nake ta faɗa yana cikin fiqhul imama in ka lura da mamun da suke bin ka sallah ba masu karatu bane mai yawa yi musu inda suka sani duk inda zaka jawo kai ta tilawa ka su ba san ina ka tafi ba daga ina kake ina za ka kuma wallahu ta'ala alam su ban sani ba da haka in kayo nan ƙasa ƙasa sai ka ɗauko sura sukutun mai ayoyi da ɗan yawa sai ka karanta ba a gaji ba in ka ɗauko amma ya ta sa'aluna ya san duk inda ka ce ka zo kuntu turaba ruku'u za ka yi yana jin nan wannan duk gurin duk wannan area ya santa area of concentration kenan duk ya iya nan gurin da haka ya san da an zo duk da dai tana da ayoyi da yawa amma an aka ce wa yaqulul kafiru ya laita ni kuntu turaba to shi ma da kansa ya yarda cewa an zo tasha za a yi ruku'u an fahimta eh amma kawai mutum ya fantsa ma can wa idh qala ibrahimu li abihi azara tattakhidhu asnaman aliha a wata sura take shi ma bai sani ba daga ina kake ina ne inda zaka ya da zango bai sani ba to sai kai aya usman kawai ake ga sai kai aya biyar in kai aya biyar sai ya zo ya dinga cewa kai wallahi wani liman ne malam ya ja mana doguwar sura shi dauka yin sura ma kai nan ku dan tsakuro aya biyar kai amma abin da yasa ya ji ta sura kuma ya ji ta yi tsawo bai san gurin ba an fahimta alabashi in kana in kaga waɗanda suke tare da kai lima wato mamun da suke tare da kai masu ido ne to su kuma kana yawan yin kasan kuma sai su dinga jin basa jin nishadi ka nausa can din inda su ma za su ji ana ta kewayawa a tafi can a ɗauko nan a nan ba matsala to wannan kuma shi liman ne ya kamata ya lura da irin yanayin mamu da mutanen da suke bin sallah wa yazidu fi adadin raka'at qala shaykhul islam shaykhul islam ibnu taymiya yake cewa wat tarawihu wat tarawihu ita sallar tarawih in sallaha idan mutum ya sallace ta kamar mazhabi abi hanifa kamar mazhabin imamu abu hanifa wa shafi da imamu shafi wa ahmad da imamu ahmad 20 raka'a raka'a 20 ce in mutum zai sallace ta in sallaha in zai sallace ta to 20 raka'a raka'a 20 ce ita tarawihi auka mazhabi malikin ko kuma ma an ka dawo mazhabin ban sanya aka yi aka guje wa malikiya ba nan a tarawih kowa da an taba shi a mu mazhabin malikiya amma a tarawih kowa ya gudu daga malikiya shi a malikiya 36 raka'a 36 ce 36 wannan shine mazhabin imam malik 30 da nawa da shida yanzu kaga wannan sai malikawa na gidi aw talata ashara ko raka'a sha uku aw ihda ashara ko raka'a sha ainihin wato sha ɗaya faƙada a hasana duk wanda ya yi wannan ɗin ya kyauta ko wanda ya yi wancan raka'a ashirin ɗin ko kuma ya dawo mazhabin malikiya ya ɗauki raka'a talatin da shida ko ya yi raka'a goma ko ya yi raka'a sha ɗaya faƙada a hasana shekul islam ya ce duk ya kyauta kama nassa alaihi imamu ahmad kamar yadda imamu ahmad ainihin wato ya nassanta hakan li adami tauqif cewa babu wani nassi tauqifi da yace ga adadin rakawoyin kar a wuce haka fa yakunu takthiru raka'ati wa taqali fa yakunu takthiru raka'ati wa taqaliluha sai ya zamto yawaita raka'o'in ko karanta su bi hasabi dulil qiyami wa qasrihi ya danganta da wato doguwar tsayuwar ko takaita tsayuwar ina ba ta gane ma'ana in tsayuwar za ta yi wato karatun zai yi tsawo to sai a takaita rakawoyin idan karatun zai gajarta to sai a yawaita ne rakawoyin ka ji fiƙihun ɗaya biyu sai ka ɗauki ɗaya daga cikin biyu idan rakawoyin kake so ka yi kaɗan to sai ka yi karatun mai tsawo idan karatun kake so ka yi takaitacce sai ka yi rakawoyin da yawa wannan ya danganta shine gwargwadon abin da za ka yi shi zai determinin ɗin rakawoyin su yawa ko kuma su zamanto 'yan takaitattu ka duba al-ikhtiyarat na shekul islam ibn taimiyya safha na wato shafi na 64 ar-rawatib an gama magana tarawihi sai kuma ar-rawatib ar-rawatib sune sallolin da ake yi gabanin sallolin farilla ko bayan sallolin farilla sune ar-rawatib qala al-musannif wasalatu qabla az-zuhri wa ba'da da yin sallar azhar da yin sallah kafin azhar da kuma bayan azhar wa qabla al-asr wa ba'da wa ba'da al-maghrib da kuma kafin la'asar da bayan magriba wal isha da kuma bayan isha wa laysa fi dhalika tahdidun malai ce amma duk wannan babu wata iyaka babu wata iyakan cewa a cikin haka in za ka yi kafin azahar din ka yi ta yi kawai ba iyaka in za ka yi bayan azahar din ka yi ta yi ba iyaka in za ka yi kalla asar ka yi ba iyaka in za ka yi bayan magariba ko bayan isha duk ka yi ta yi ba adadi ba iyaka bal yusalli ma ta yassara lahu kawai mutum zai sallaci abin da ya sawwaka gare shi wannan shine ra'ayin abul hasan ashadili wanda ya kawo mana anan hadhihi hiya rawatib waɗannan sune sunanin rawatib idza udifa ilaiha raka'atul fajr idan an jingina ko an raba raka'atul fajr zuwa gare su duk suna cikin rawatib wa qad warada fi fadliha wa tahdidi raka'atiha ahadithun thabitatun sahiha akwai hadithai tabbatattu ingantattu waɗanda suka zo game da falalar sunanin rawatib da kuma iyakance adadin rakawo'in min ha daga ciki hadithu ummul mu'minina ummu habiba binta abi sufyan hadithun ummul mu'minina war mu'minai ummu habiba yar abi sufyan Allah ya kara mata yadda qalat tace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul tace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man salla ithnatai ashara raka'a duk wanda ya sallaci raka'a goma sha biyu fi yaumin walaila a tsawon yinin da dare ta ɗauwa'an na nafila buniya lahu bihin na baitun fil janna za a gina masa gida a aljanna wato ta sanadiyar waɗannan rakawo'in wannan hadithi imam muslim ya fitar da shi hadithi na 728 wa fi riwayatin ma'a ziyada a wata ruwayan ma har da ƙari arba'un qabala zuhur sai aka yi wato bayanin dalla-dalla raka'a hudu kafin azhar wa raka'ataini ba'daha raka'a da raka'a biyu bayan azhar wa raka'ataini ba'da al-maghrib da raka'a biyu bayan magriba wa raka'ataini ba'da al-isha da raka'a biyu bayan isha wa raka'ataini qabala salatul fajr da raka'a biyu kafin sallar asuba raka'a nawa kenan sha biyu kaga haka zaka rarraba su ba wai ana nufin mutum ya zo ya yi su a dunkule lokaci daya ba sunan sunanin rawatib din wannan hadisi imam tirmidhi ya fitar da shi hadisi na 415 wasu hahu ya inganta shi wal ashabi sunan anha ashabu sunan suma sun ruwaito hadisi dai daga ummu habiba binta abi sufyan radiyallahu anha man hafaza ala arba'i raka'atin tace manzo Allah ce duk wanda ya kiyaye raka'a hudu qabla zuhuri kafin azhar wa arba'in ba'daha da raka'a hudu bayan azhar harramahu Allahu ala nar Allah zai haramta masa wuta Allah zai haramta masa shiga wuta wannan hadithin shi ma Imam al-Bukhari ya fitar da shi hadithi na 1182 wa hadithu ummul mu'minin Aisha radhiyallahu anha annan to hadithin Tirmidhi to lamba ta nawa ne lamba ta uku ah hadithin hadithin Imam Ahmad kenan hadithi ne sai imam ahmad ya fitar da shi a mujalladi na imam ahmad ya fitar da shi mujalladi na shida shafi na 326 abu dawud hadithi na 1269 imam nasa'i mujalladi na uku shafi na 266 imam tirmidhi a hadithi na 427 ibn khuzaima hadithi na 1160 ibn majah ne na ce to ibn majah ibn maja hadithi na 1160 sai wa hadithu ummul mu'minin aisha aisha ta radiyallahu anha hadithun uwar mu'minai aisha Allah ya kara mata yadda annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yadau arba'an qabla zuhri wa rak'atayn ba'da al-gada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya barin raka'a hudu ainihin wato kafin azhar wa rak'atayn ba'da al-gadati da kuma raka'a biyu bayan wace ce sallar wace ce algadati eh ba'ad algadati wace me ya algada na'am sallar isha ita ce algadati na'am annabi sallallahu alaihi wasallam baya barin raka'a hudu kafin azhar wa raka'ataini da kuma wasu raka'a biyun ba'da al-gadati wace ce al-gadati din sallar isha bayan isha me hada isha da gada bayan la'asar to in ka ce ba'da al-gadati sai ya zamanto bayan azhar kenan raka'a hudu kafin azahar raka'a biyu bayan azahar to in sunanin rawatib ne ana yin rawatib bayan la'asar na'am ai shine na ce muku raka'a hudu kafin azahar raka'a biyu bayan azahar kenan na'am rakataini a yake cewa kana la ya da'u arban qabala zuhri wa rakataini ba'da al-gadati wato ya kasance baya barin raka'a hudu kafin azhar da raka'a biyu bayan algadati kaga algadati ko dai ka ce bayan azhar ko bayan safiya wato bayan asuba idan bayan asuba ce wace sallah ake yi bayan asuba to walaha sunanin rawatib ce ai malam wannan ɗaya hadisin ma ai ba wa ake mutu bayan mutu kafin wannan mutu kafin bayan ta menene to ba rawatib bane menene a'a to ai ba ai- ana maganar rawatib ne ai eh ai dama kaga shi ab- in ka koma maganar shi malam din ma ya ce ba ta da adadi amma malam a ɗari usalin da muke wannan amma wala ha
na walaha daban walaha ai ba wannan ai ba- walaha ita ma yana fila ce a ka gani ita kuma wannan yanzu muna magana ne akan sunanin rawatib duk waɗannan hadisai yana kawo su ne akan sunanin rawatib kawai inda iskalin yake shine wa raka'atai ne ba'adal gadati kaga dama akwai hadisi a baya hudu kafin azhar biyu bayan azhar na fata an gane ai akwai wannan ruwayar akwai hudu kafin azhar hudu bayan azhar akwai hudu kafin azhar biyu bayan azhar Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisin hadisi na 1182 wa hadithu ibn Umar radiyallahu anhuma qala yace hafistu minan nabi sallallahu alaihi wasallam 10 raka'atin shi kuma Abdullahi dan Umar cewa ya ma kiyaye raka'a goma ne daga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam raka'ataini qabla adh-dhuhri wa raka'ataini ba'daha nawa kenan hudu biyu kafin azhar biyu bayan azhar wa raka'ataini ba'da al-maghrib raka'a biyu bayan magariba nawa kenan shida fi baiti amma su a gida yake yi wa raka'ataini ba'da al-isha raka'a biyu bayan isha wa raka'ataini qabla subhi da raka'a biyu kafin asuba nawa kenan muttafaqun alayhi wa fi riwayatin a wata riwaya wa raka'ataini ba'da al-jumu'ati fi baiti da kuma wasu raka'a biyun bayan sallar juma'a su ma a gida wannan hadithi imam al-bukhari ya fitar da shi hadithi na 90 a 937 da kuma 1180 imam muslim hadithi na 729 amma qaulul musannif rahimahullah amma maganar abul hasan ash-shadhili Allah ya masa rahama da yace wa laysa fi zalika tahdidun wannan sunanin rawatib din babu wani babu wata iyakancewa da aka yi wa rakawoyin nan na sunanin rawatib sai ce fa yumkinu listidlal lahu yana zai iya yiwa mu yi masa musaman masa hujja wannan magana ta da yace ai su sunanan rawatib din nan duk daga hadisai sun faɗi adadi amma shi ya ce ba adadi kawai kai ta yi to sai ce za mu iya samun masa dalili da hadithin rabi'a bin ka'ab al-aslami radiyallahu anhu kale ce kala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ni sal tambaye ni roƙe ni fa qultu sai wannan sahabi rabi'a ya ce as'aluka murafaqataka fil janna kawai ni ina so abinda na ke roƙonka in zama abokin zamanka a aljanna faƙala shi kuma annabi so yake tambaye shi a nan duniya me yake so ya yi masa ko ya bashi sai ya sake tambayarsa awa gaira zalik banda wannan kuma sai me ba ba wani abu bayan wannan qala huwa dhak sai ya ce shi dai wannan nake so qal sai ce to in wannan ne ba addu'a kawai ba sai ka dage fa inni ala nafsika bi kathrati sujudi to ka taimaka ka taimaka min shine fa inni ka taimaka min ala nafsika akan ka bi kathrati sujudi da yawa- da yawan nafila to sai malam ce in zai iya yiwa za a iya dauko wannan hadisin ai- a- a- wato ya zama hujja akan maganar da malam yayi cewa walaisa fi zalika tahdidu to in aka ce walaisa fi zalika tahdidu in za a yi amfani da wannan hadisin na fa inni ala nafsika bi kasratis sujudi sai ya zama to maganar malam ta samu gurbi in ko wannan ba zai zama dalili ba to za mu koma asalin wa'ancan hadisan sun yi iyaka biyu kafin kaza biyu bayan kaza ko raka a hudu kan kaza ba- wannan sai mu koma iya can sai a ajiye maganar malam da yake cewa walaysa fi zalika tahdidu kun fahimci maganar malam anan wannan hadithin na rabi'a bin ka'ab al-aslami hadithi ne na imam muslim hadithi na 489 walakin yu'akkaru alai sai dai ana iya yi masa inkari ana iya wato inkari ga malam akan wannan magana anna hadha fi nawafil mutlaqa cewa wannan magana ta sa wa laysa fi zalika tahdidun to akan nafulfuli ne waɗanda suke budaddu wato akwai nafulfuli waɗanda suke mutlaqa sakakku budaddu wanda su ba a yi musu kaidi an ce raka'a biyu ko hudu ko kaza ba to in nafila ce sakakkiya kana da yancin ka zo ka zauna ka yi ta ko adadin raka'a nawa kake so wa ammar raza'ib amma na fulfulin da ake kwadaitar da mutane kar su daina su su dinga yin su ko da yaushe allati tusalla qabla al-maktubat waɗanda ake yin su kafin sallolin farilla wa ba'da ko bayan sallolin farilla faqad warada taqayiduha bi adadin to gaskiya iyakance su da wani adadi ya zo a cikin hadisai kama fil ahadithi sabiqa kamar yadda muka ji a hadisan da suka gabata wallahu a'lam an gane wannan tambihun mala yace ga wani jan hankali alfasul bainal faridati wan nafila bambanta tsakanin farilla da nafila ana so in kai sallar farilla to kai wani abu da zai bambanta ta da nafila kar kana gama sallar farilla wuf kawai aga ka tashi kuma ka kabbara ka ta da sallar nafila kai wani abu da ya nuna waccan da ka gama ba ta daban wannan da kake yi yanzu kuma daban yajibul fasulu ba wai sai kaga dama ba wajibi ne bambanta baina salatin fardi tsakanin sallar farilla wa ratibatiha da kuma nafilar da ake yi bayanta bi kalamin da magana a winti qalin ko canza guri wannan sunanin rawatib din kaga nafulfuli ne da ake yi kafin ko bayan to idan kai kafin kai nafilar misali mu dauki azara sai kai sunanin ratiba din azahar kafin azahar sai kai raka biyu to in za ka yi azahar sai ka dan matsa wani guri ko kuma kai wani magana sannan sai ka tashi ka tada sallar farilla ko kuma ka yi sallar azahar din kana so kai sunanin ratib ratiba bayan azahar to sai kai wa wani magana ko da sallama ce ko kuma ka ka tashi daga wannan gurin ka canza dan ya nuna cewa waccan da ka gama daban wannan da ka fara yanzu ita ma daban na fata an gane shine abin da malai yake magana lima tabbata fi sahihi muslim saboda abin da ya tabbata cikin sahihu muslim min hadithi muawiya daga hadithin muawiya radiyallahu an anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam amarna alla nusila salatan bi salatin muawiya yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu kada mu haɗe wata sallah da wata kar mu jona wata sallah da wata sallah hatta na takallama har sai mun yi magana dan mu bambanta waccan da wannan auna kharuja ko kuma mun fita akalla sai ka dan fita masallaci sai ka dawo amma a gurin kake so kai sallah dai gurin da kai farillar to sai ka dan fita waje sai ka dawo to kaga wannan fita ka dawo ai duk ba a cikin sallah yake ba sannan ka dawo kuma sai ka tada sallan nafila din ina fata an gane wannan hadisi imam muslim ya ruwaito shi hadisi na 883 wa yakfi fil fasl bainahuma al-istighfaru thalathan ya wadatar wajen bambanta tsakanin waccan farillar da nafila ka yi istighfari sau uku a wani hau zalika ko makamancin haka wallahu a'lam kana zaune bayan kai sallama sai kai astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sai kuma ka miƙe sai kai sunanin ratiba ba komai yanzu kaga wannan istighfarin ya bambanta tsakanin waccan sallar da wannan daga zaka yi yanzu sujudu tilawa sai kuma sujadar wato sujadar da ake yi in ana karatun alkur'ani shine sujudu tilawa in mutum yana karatun alkurani akwai wasu wurare da in an zo an karanta ayoyin sai a yi sujada alal musannif wa sajadatu tilawa ita sujadar karatun alkur'ani lil ana yin ta ne ga mai karatun shi qur'anin wa qasidin listima da mai nufin sauraro da shi mai karatun da wanda yake nufin sauraron karatun in kana alqari'u amma fa idan mai karatun salihan lil imamati ya halatta ya limanci ma'ana shi mai karatun in ya karanta ayar da a cikinta akwai sujada zai yi shi ma mai saurarensa idan ya zauna ne don ya saurari karatun to shi ma in ya ji mai karatun ya yi sujudu tilawa shi ma zai yi amma da sharaɗin jimala ya zanto wato shi wanda yake sauraron ba zai bi wanda yake karatun wannan sujada ba sai in shi mai karatun ya halatta ya limanci bi an kana zakara shine misali ya zama namiji ne yanzu in zai zama mace ce take karatun kuma kake sauraranta to in ta zo sujudu tilawa ta yi ba za ka bi ta ba ba zakaran wato shine namiji baligan kuma ya zama baligi kenan in kar- yaro ne yake karatun kana saur- ka zauna kana sauraron sa yana yi ya zo sujudu tilawa sai yayi to tunda yaro ne mai yin karatun kuma shi zai yi sujudu tilawa kai ba za ka bi shi ba saboda ai duk mun karanta a malikiya na mace ba ta limanci yaro baya limanci mutawaddi'an kuma ya zamto shi wanda yake karatun yana da alwala na fatan gane ya zama yana da alwala lokacin da ainihin wato za a yi sujudu tilawa din ghaira qasidin isma'an nasi ba wanda yake karatun da niyya ko nufin ya ji yadda mutane husna qira'ati daɗi ko kyawun karatunsa ba ma'ana ya zamanto babu riya a cikin karatu a cikin wato zuciyar shi mai yin karatun to sai waɗannan sun tabbata sun cika sannan in yesu jira kai ma da kake sauraro za ka yi na ba ta gane to an ce lokaci yayi sai mu tashi akan wannan gabar dan malam nasun zai bayani akan insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko